الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda da ikonsa ne da ƙaddarawarsa ne ya sake ƙaddara haɗuwarmu a wannan rana ta ranar talata 18 ga watan ramadan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1446 daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 18 ga watan uku a wannan shekara ta 2025 da haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam wanda kuma wannan shine jajibiyar ɗin karatun a goben allah ya kai mu za mu rufe karatu insha Allah a wannan shekara ta 1446 saboda za mu shiga cikin kwanaki na qiyamul layli a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wata'ala mun kwana a ƙarƙashin aya ta 136 la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun cikin suratul baqara wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta 137 da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما فقد اهتدوا وإن تتولوا فإنما هم في شقاق وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم
Allah tabaraka wa ta'ala ce fa in amanu bi mithli ma amantum bihi idan suka yi imani da abinda kuka yi imani da shi faqad ihtadaw haqiqa sun shiryu wa in tawallaw idan suka bijire fa inna ma hum fi shiqaqin sadai kadai su suna cikin sabani da jani ja da gardama fasayakfikahumullahu da sannu Allah subhanahu wata'ala zai yi maka maganinsu wa huwa samiul alim Allah ta'ala shine mai ji sannan kuma shine masani ga duka abubuwan da yake gudana daga bayansa har yanzu dai Allah subhanahu wata'ala yana yi mana bayani game da abin da ya shafi Yahudawa da Nasaru Allah ya ce fa in amanu idan su waɗannan yahudu da nasara idan sun yi imani da misali ma amantun bihi wannan malaman irabi a wannan ayar sun yi sabani kan cikin babun ko misil dole ya zamanto wani za'ida ne la mahalla lahu min al-i'rab wadansu suna ganin cewa yanda yake takadiri shine fa in amanu bima amantum bihi sai ya zamanto misil za'ida ce ta fuskar wato lafazi a ta fuskar li'irabi amma ta fuskar ma'ana tana fike da ma'ana saboda dukkan abin da yake cikin alkur'ani ba abin da zaka ce ba baya fike da ma'ana to waɗansu daga cikin malaman li'irabi suka ce misil ita ce za'ida yadda zaka fassara shi fa in amanu bima amantum bihi idan su waɗannan yahudu da nasara suka yi imani da irin abin da kuka yi imani da shi abin da kuka yi imani da shi shine imani da Allah da abin da aka saukar zuwa gare ku na alkur'ani da abin da aka saukar kafin alkur'ani na attaura da linjila da annabawa na Allah subhanahu wa ta'ala tun daga annabi Adam alaihi salatu wassalam har ya zuwa annabi Isa waɗannan dukkaninsu annabawa ɗannan dukkaninsu manzannai ne waɗansu kuma annabawa ne kuma abin da suka zo da shi sun zo da shi da gaskiya saboda mai gaskiya shine ya turo su shine Allah subhanahu wa ta'ala to idan ya zamanto su ma yahudu da nasara wannan imanin da kuka yi shi ma sun yi imani irin wannan naku ba su ce yahudu ba su ce ba su yadda da annabi isa ba ba su yadda da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba ba su yadda da wani ba da wani cikin annabawa amma sun yadda da wani sun yadda da wani sun yadda da wani to har yanzu imaninsu bai yi ba saboda imanin ma'aiki alaihi salatu wassalamu da imanin sahabbai da kuma musulmai na wannan al'ummar shine imani ga dukkan annabawa da kuma imani ga dukkan littattafan da Allah ta'ala ya saukar wa annabawa waɗanda muka san sunayensu cikin littattafan da waɗanda ba mu sani ba to ya zama to wajibi akan yahudu da nasara idan har suna wato da'awar shari'a da suka ce kudu hudan auna tsara ta hatadu to lalle kafin su zamanto shiryayyu din su zamanto ɗaya daga cikin waɗanda suke shiryayyu shine sai sun yi imani irin wannan imanin naku a waɗansu daga cikin malaman nahawu suka ce a nan ba'un ita ce ziyada wajen ta fuskar li'irabi saboda ba'un tana daga cikin huruful jarri to alharfu shi da ba ma'anar shi ba ta bayyana sai lokacin da ka haɗa shi da wani amma suna mithil ma'anar shi tana bayyana a karan kai shi waɗanda suka ce abin da ya fi dacewa a ce babun ita ce ta zamanto za'ida ba wai abin da ya shafi mithil ba yanda tafsirin zai kasance fa in amanu mithla ma amantu idan waɗannan yahudun nasara suka yi imani misalin imanin suka yi imani irin imanin sai ya zama to ana mana mithla imaniku idan suka yi imani kwatankacin imaninku faɓade ta dautu haƙiƙa sun shiru abinda suke da'awa na cewa wani hudun auna tsara ta hatalu ba a nan shiriyar take ba a inda shiriya take shi ne inda aka yi imani da abubuwan da Allah ta'ala ya umarni da a yi imani da su saboda ma'aiki alayhi salatu wassalam shi da sahabbansa kamar yadda yake cikin sura bukhari Allah ta'ala ya saukar da qulu amanna billahi ne ayar da ta gabata lokacin da ya zamanto yahudawa suna yi wa sahabbai angulu da kan zabo sai su zo su karanta littafin at-taura da ibraniyanci idan suka tashi fassara ta kuma sai su fassara ta da yare na larabci sai ya zamanto wani gurin suna yin magudi suna fassara shi bayan da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi ba to a matsayin ka na wanda baka jin yaren ibraniyanci baka san abin da ake nufi ba wanda yake jin yaren ibraniyanci yake jin larabci idan ya tashi zai yi maka tarjama yadda ya tarjama maka haka za ka ɗauka yadda aka dama haka za a sha to sai zama suna cusa waɗansu abubuwa a ciki kuma suna shafiya waɗansu abubuwa to sai Allah ta'ala ce ku ce musu kun yi imani da alkur'ani abinda aka saukar a gare mu da kuma abinda aka saukar ga kafin mu na annabawa da annabi Musa da annabi Isa a taura ɗin ta ku yi imani da abin da yake cikin ta amma fassarar ta wannan da yadda kuke karanta ta haka ne ko ba haka bane Allahu a'lam amma dai mun yi imani da littafin attaura ƙulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim ila akhir al-aya ƙulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahid wala nu da muslimun wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billahi وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ولا نبه مسلم kace da su mun yi imani da Allah mun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare mu na Alƙur'ani mun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare ku na littattafai a Taura da Injila wa ilahuna wa ilahukum wahid abin bauta wurin mu da ku guda ɗaya ne shine Allah subhanahu wataala can ita ma ayar sai Allah ya rufe ta da wani nahnu muslimun mu masu ne kauya ne ga Allah ta'ala shi kadai to sai zaman to anan ma Allah tabaraka wataala ya bayyana mana inda shari'a din take lokacin da ya zaman to bawa yayi da awar shari'a sai ka dora maganganun shi da ayyukan shi akan wannan ayar wanda take kafin wannan idan ya zamanto sun dace daidai maganganin shi da ayyukan shi su warware abin da wannan ayar take dauke da su na ma'ana to imanin shi ya zama imani ne wanda yake na mutanen kirki imanin shi na gaske ne amma in ya zamanto imanin shi an samu wata tata burza ya yi imani da waɗansu annaba waɗansu kuma bai yadda da su ba to mai imaninsa ba irin wannan bane shi ne Allah ta'ala ce wa in tawallau idan suka bujire suka kau da kai gabarin imani suka ce su ku su yadda ba su yi imani da annabawa ka cokan ɗinsu ku su yadda ba su yi imani da littattafan da Allah ta'ala ya saukar ga baki ɗaya ga annabawa ku su yadda da wannan ba Allah ce fa inna ma hum fi shabaqi sani dai kadai su suna cikin sabani ne a tsakankaninsu saboda dukkan mutumin da ya zamanto ya bar wannan hanya wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce taraktukum alal mahajjatul bayda layliha ka nahariha la yaziu anha illa halik zalla ce na bar ku akan hanya wanda take farakal daranta tamkar ranar ta yake ba wanda yake karkacewa daga wannan hanya face wanda Allah ya kaddara da mahallake ke amma yanda take da haske da fitulu da nagarta ba tulu ba gangare ko ina kana tsinkaye shi a fili karara daranta irin yini ne irin da rana ba za ka yi amfani da cocilan ba ba za ka yi amfani da acibalbar ba to haka nan da daranta ba za ka yi amfani da cocilan ba ko acibalbar ba inda za ka shiga ka ce wannan guri ya maka rubuɗi shari'a ta musulunci kenan to dukkan wanda ya barta to ka san babban abin da zai fada cikinsa shine zai fada cikin harkowa zai fada cikin sabani saboda abin da zai kama din ba shi da hujja wanda take miƙaƙiya akan abin da yake kai lokacin da ya zamanto bawa yana aikata wani abu wanda ba Allah subhanahu wata'ala ya bashi lasisin ya aikata ba ba manzo sallallahu alaihi wasallama ya bashi lasisin ya aikata wannan aikin ba lokacin da kai nemi ya zo maka da hujja sai ga cewa abin da zai zai wannan tura ta kai bango sai ai ta rikici sai ya zama to yayi ta bata rai yayi ta cewa ka rena shi amma in ya zama to abin da kana da dalili ne a Qur'ani kana da dalili a sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lokacin da mutum ya tambaye ka cikin kwanciyar hankali da lumana da walwala zaka ga ya bai dalilinka sai dai in ka fahimci cewa mutumin ko mai izgiri ne sai ka mu'amalance shi da yanda ya dace da shi saboda al-insanu ya zamanto mai hankali kada ka zamanto da kowane lokaci kamar dabba komai naka za ka yi shi ba tare da kayan lissafi ba akwai wanda in yi maka tambaya lallai tambaya ce ta neman sani to idan ka san ma'anar abin sai ka bashi akwai kuma wanda idan ya maka tambaya ka san izgiri ne ya so yi da kai da za a wannan lokacin sai ka yi kokari ku rabu lahiya da shi ka nuna mai ka mai hannunka da sanda a tafi a yi karatu a ce wannan mas'ala ce mai girma sai wanda suke karatu za su warware a matsayin na almajirai ba za mu iya tattauna akan matsalar nan ba a tafi aje a yi karatu kuma mu ma muna nan muna ta karatu addu'ar da muke shine Allah ƙara ganar da mu addini da musulunci a haka za ka rubuta waɗanda suke masu rikici ne masu son su bata maka lokaci amma ya zama to kullum kai kawai irin kuka ce mai daɗin hawa wancan ya zo da tarkacen shi na shirme ka tsaya ka saurare shi ya bata maka awa ɗaya awa biyu awa uku awa wancan ya zo da tarkacen shi na shirme shi ma ka tsaya ka saurare shi sai ya zama to sun cinye maka lokacin ka gabaki ɗaya amma kuma baka tsaya kai abin da ya dace ba shi yasa Allah ce dukkan wanda ya zama ya karkace wa musulunci bai yi imani da Allah ba bai yi imani da manzon sallallahu alaihi wasallam ba bai yi imani da abubuwan da Allah ta'ala ya umarni da ayi imani da su ba to abin da zai kama ba wai gaskiya bace zai kama zai kama sabani ne zai shiga cikin harma gwaza ce da ja'inja da gardama saboda duk mutumin da ya zama to ba shi da dalili a alqur'ani ba shi da dalili a sunna lokacin da za ku zauna da shi ku tattauna kada ka yi tunanin cewa wani ilimi ne zai fa'idantar da kai saboda duk abin da zai ta curowa abin da zai ta kawo maka irin abin da ya shafi rikici ne da sauransu kuma kai ba za ka fahimce shi ba saboda ba abin da ya kamata a ce ka amsa cikin abubuwan da yake faɗa sannan kuma shi ba zai fahimce ka ba saboda abin da kai ka zo da shi din yana faɗa da shi al'insanu aduwu ma jahila sai Allah ta'ala ce fasa yakfika humullahu da sannu Allah tabaraka wa ta'ala zai yi maka maganinsu wato dukkan waɗanda suke makiyanka ne lokacin da Allah ta'ala ce wa in tawallu fa inna ma hum fi shiqaqin me saurare zai ji kaban to dukkan mutumin da yake ba musulmi ba yana cikin rikici kenan la Allah musulmi ba zai kwanta hankali ba ba zai kwanciyar hankali ba ba zai samu nutsuwa ba saboda wancan ya sayo shi gaba wancan ya sayo shi gaba sai Allah ce fasa ya fi ka humullah ka kwantar da hankalinka da sannu Allah tabaraka wa ta'ala zai yi maka maganinsu dukkan waɗanda ya zamanto ba su yi imani da kai ba ba su yi imani da abin da aka yi umarni da su yi imani da shi ba to lalle Allah tabaraka wa ta'ala zai yi maka maganinsu ka haƙura ka ci gaba da da'awarka akan yanda aka umarce ka da ka yi ta kada ka ji tsoron kowa saboda kowanne daga cikinsu bawa ne na Allah kuma Allah subhanahu wata'ala shine al-kafi alayhi sallahu bi kafin abdahu wa yukhawwifunaka bil ladina min duni shi Allah subhanahu wata'ala bai zaman toba bai isar wa bawan shi dukkan wata kutungila da ake kullawa shi sannan kuma waɗannan mushrikai wa yukhawwifunaka bil ladina min duni suna tsoratar da kai suna maka bar tsoro da waɗanda suke wani Allah ne kada ka tsorata wa kafallahu almu'minina alqitala Allah ta'ala shine ya hutar da mu'minai yaƙi wato Allah ta'ala zai maka maganin su wanda wannan yana nuna akan cewa duk bawan Allah musulmi lokacin da ka dora dan ba kan aiki na alkhairi za ka yi wani abu to lalle za ka haɗu da ƙalubale waɗanda suke na zahiri da kuma waɗanda suke na badini da waɗanda maganganunsu da ayyukansu ba tare suke da kai ba ga baki da da waɗanda ayyukansu ba tare suke da kai ba amma maganganunsu na baki a tare suke da kai to duka waɗannan abubuwan kada ya sa ka yi ƙasa da abubuwa ka san da cewa wannan aikin da kake na Allah Allah ta'ala shi ne alkafi kuma zai yi maka maganin dukkan wani wanda zai kawo maka matsala cikin tafiyar wannan shi ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa ma'aiki alaihi salatu wassalam kuma kan lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalam maganin yahudu da nasara kamar yadda lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya tafi madina ya yi jira ya tafi madina ya tarar da yahudu wajen kabilu da dama akwai yahudawa na banu kainuka akwai yahudawa na banu nadir akwai yahudawa na banu kuraiza akwai kuma waɗansu daga cikin yahudawa wanda suke zaune a madina sai zamanto wannan sun kunno mashi waccan fitinar wannan sun kunno mai waccan fitinar da ya karshe ga baki ɗansu allah ta'ala ya yi mashi maganinsu ba waɗansu yahudawa banu kainuka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya karkashe su wani ƙuraiza ya karkashe su wani naziri ya kore su ya ce kowa daga cikinsu iya alfarmar da za mu shi ne ya tashi zai fita lafto ɗaya kawai zai abin da kayansa na gidan shi baki ɗaya yake da mahimmanci a ciki shi ne ya ɗauke shi lokacin da ya yi lafto zai tashi laftu ɗaya idan ya yi ba zai sake dawa ya na biyu ba haka ma ake alaihi salatu wasalam ya musu ya kore su daga madina haka khaibar lokacin da ma'aiki alaihi salatu wasalam ya tafi khaibar ya fatattake su ya zamanto yahudawa na khaibar a lokacin nan suna ta shirya wa ma'aiki alaihi salatu wasalam zagon ƙasa suna ta mai a makirci sai Allah subhanahu ta'ala ya ɗora shi a kansu da zama to ma'aiki alaihi salatu wasalam ya tafi khaibar ya gama da ita cikin ɗan lokaci kankane sannan kuma ya zama to sun yadda cewa dukkan wata fadama tasu ta koma wata ma'aiki alaihi salatu wasalam dukkan wata gona tasu ta zama to wata ma'aiki alaihi salatu wasalam dukkan abin da ya shafi dukiya tasu ta zama ta ma'aiki alayhi salatu wasalam abinci da sauransu kamar yadda hadisin abu huraira wanda yana cikin sahih bukhari da muslim ya tabbatar da kuma hadisi na abdullahi da umar wanda shi ma yana cikin sahih bukhari da muslim ya tabbatar da kuma hadisin na abdullahi da umar wanda yana cikin sunan abi dawud da hadisin abdullahi da abbas wanda shi ma yana cikin sunan abi dawud ya tabbatar da yadda ma'aiki alayhi salatu wasalam ya fatattaki yahudawan khaibar da ya karshe kuma ya suka zama tole gurori na ma'aiki abin nasu ne kuma aka damka musu za su dinga yin aikin bayan an gama a yi kashi maraba in an samu tiya talatin tiya sha biyar tasu tiya sha biyar ta musulmai idan an samu tiya ɗari hamsin tasu hamsin ta musulmai in dubu aka samu ɗari biyar tasu ɗari biyar ta musulmai haka ma'aiki alaihi salatu wasalam ya yi ga yahudawan khaibar to ana nan ana nan yahudawan khaibar bayan ma'aiki alaihi salatu wasalam ya yi wafati abubakar ya koma ga allah umar dan khattab a khalifancinsa ɗansa abdullahi dan umar wata rana sai ya tafi khaibar cikin dare sai suka mai ta'addanci suka bibbige shi ta dalilin haka hal ya goce to umar dan khattab allah ya kare da shi washe gari sai hukuba ce wato yahudawan khaibar ya kamata ya zama wajibi ma a kore su ba wai kyale su za a yi ba saboda sun fara ta'addanci ya ka ce a kyale su aka sai su ga cewa musulmai ba su da shauka ba su da ƙarfi to umar ya ce to kore ku zai a ɗaya daga cikinsu ya zo ya ce umar baka ji ba lokacin da ma'aiki ya ce ya tabbatar da mu za mu zauna a khaibar akan wai ce kwarai ya ce a mace a yi mashi ina irhukun mashi ina haka ya ce za mu tabbatar da ku iya lokacin da muka gani ya dace ba wai za mu kyale ku bane haka nan kawai abin a sake shi ba lokaci lokacin da muka kun fito da fandara da kangara to sai kuma mu kore ku umar dan khattab ya kore su kamar yadda hadisin yana cikin sahih bukhari a wani kasan kuma muttafaq alaihi ba'ana Allah ta'ala ce fasai ka fi ka hundula da sannu Allah ta'ala zai yi maka maganin su yahudun nasara kuma haka nan har yanzu kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wasalam ya ba da labari a cikin hadisai wanda suke ingantattu tafkar rana lokacin azur cewa ma'aiki ya ce musulmai za su yaƙi yahudawa yaƙin da zai zamanto ba yahudi zai je ya laɗe a bayan bishiya bishiyar za ta kira yau musulmi ta ce kai musulmi ga ba yahudi a bayana zo ka kashe shi ba yahudi zai je shi ya labe a bayan dutse dutsen zai kira yau musulmi ce musulmi ga ba yahudi a bayana zo ka kashe shi ba za a ji alkyama ba za ta tashi ba sai a yi wannan cikin bishiyoyi bishiya ɗaya ce wanda take ba za ta idan ba yahudi ya labe a bayanta ba za ta ce ba musulmi zo ga ba yahudi a bayana ka kashe shi ita ce bishiya ta algarɗat a bishiya ta waɗansu na ganin cewa gawo ne waɗansu suna fassara alaƙarƙar da tsaidau da sauransu da wanda kuma tsaidau shi ciyawa ce ba bishiya ba ce bishiya ita kuma irin wanda take da kai akwai wanda take da labala ha samun akwai da kuma bata da sa kamar da Allah ta'ala ce wa najmu washajaru yasjuda da cikin suratul rahman to haka nan dukkan bawan Allah wanda yake musulmi sai ya zamanto inda yake zaune guri ne wanda yake na yahudawa guri ne wanda yake ba na mutanen kirki ba shi kuma yana yada alkhairi to kada ya ji tsoron abin da ake shirya mishi na ƙasa don wannan ayar ta ce fasa ya fi gabunullah Allah ta'ala zai yi maka maganinsu wannan kuma duk wanda ya dogara ga Allah cikin al'amuran shi to Allah subhanahu wa ta'ala ya isar mishi komai da komai wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu dukkan wanda ya dogara ga Allah ya zamanto ya me da lamarin shi zuwa ga Allah ya jinkina da Allah to Allah ta'ala ya isar mishi makircin masu makirci ya isar mishi kutumbila da masu kutumbila ya isar mishi sharrin masu sharri ya isar mishi kullakullan masu kullakulle wa huwa samiul alim Allah ta'ala shine as-sami'u mai ji ga dukkan abubuwan da bayi suke faɗa a asirce ko a bayyane a cikin jama'a ko sun kaɗai al'alim Allah ta'ala shi ne cikakken masani dangane da halaye na bayansa wato za mu ga da Allah ce fasa ya kafi ka humullahu da sannu Allah ta'ala zai yi maka maganinsu mai magana zai ce to ai yadda ya kamata a rufe ayar shi ne cewa huwar ƙawiyyul aziz Allah ta'ala shi ne mai ƙarfi akan dukkan wani mai ƙarfi kuma shi ne mabuwayi akan dukkan wani mabuwayi to amma sai aka rufe ta da wakil sami'ul alim a sheikh muhammad salim hussein Allah ta'ala ya cikinsa da rahama ya ce a wannan gurin hikimar da ta sa Allah ta'ala ya rufe wannan ayar da huwar sami'ul alim bai rufe ta ba da wakular kawiyul aziz saboda wannan fa'ida ya ce wallahu alam a shi ne idan mutum yana so ya tone ka a dawar shi in yana bayyana maka ita a bayyane to akwai abubuwan da yake kuma na ƙasa wanda kai baka sani ba wanda yake bayyanawa don a fili mai sauƙi ne idan ka san abin da yake yi maka a ƙasa girmansa kamar yadda Allah ta'ala ce wa ma tukhfi suduruhum akbar duk yadda zaka ga waɗanda suke yahudawa sun bayyana maka kiyayya to wannan mai sauki ce idan suka fito maka cikin su suka gaya maka ɓaro-ɓaro abinda suka koyi ya fi girma ya fi musiba sama da abinda suka bayyana to sai ya zama to Allah ta'ala ce wa huwa samiu su waɗanda suke yi wa ma'aiki alaihissalatu wassalamu shiri da zagon ƙasa a lokacin yahudawa zama suke su yi mutum a tsakankaninsu idan kuka je wajen shi ku nuna cewa kuna shi ne abin da yake faɗa kun yarda da shi ba ku da matsala tsakaninku da shi kuma za ku ba shi kariya ga dukkan wanda ya ce zai yake shi amma ku san da cewa wannan a gurin shi ne za ku faɗa amma lokacin da muke nan to iya abubuwan da muke shiryawa na ƙasa yaya za a yi muga cewa shi ma ma'aiki ɗin an kashe shi ya za mu yi muga cewa wanda suke tare da shi sun dandana kudarsu idan kaga abdullahi ibn ubay ibn salul lokacin da aka dan samu wata ta taburza a gazotul muraisi kamar yadda yake cikin bukhari da muslim hadisin jabir ɗan abdullahi wani muhajir ya daki wani ansar daga bayansa kuma ya faɗi a lokacin al'ansar ya ce yalal ansar muhajir ya ce yalal muhajirin sai abdullahi bin ubay bin salul lokacin da ya ji ma'aiki alaihi salatu wasallam ya ce da uwa fa inna muntina zancen wani kabilanci da sauransu wannan a bar shi kafin musulunci ake kabilanci da irin dayan da waɗansu har yanzu suke yi irin in ɗan gari kaza ne kai da ni da kai garin muna ga wani can ɗan wani gari za mu haɗu mu cuce shi to ma ake ce ku barta wannan al'ada ce wanda ta jahiliya musulunci ya daidaita da kankano al-muslimu akhul muslim lokacin da labari ya kai kunnan abdullahi bin ubay cewa ga shuhayen da wani cikin muhajirai yan cirani wanda suka zo su daga makka yanzu sun cuto sun koshi har ma wani cikin al'ansar masu gari ya buga daga baya ya bugi addu'ar shi kuma ya faɗi ce sai haka ce a ba wallahi la in rajana ila madinati la yukhrijanna al'azzu min al'adha ce la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadu ce wallahi in ko koma gida ku to duk wani babban mutum wanda akwai talakawa a ƙarƙashin shi ‘yan maka ɗin ya maida su gida ya kore su in suka ci tuwo su ƙoshi gaba ma rena maza su ya ce latun shugo alamun inda rasulillah kada ku tallaba wanda suke gefen ma'aiki duk wanda suke zaune a fadar ma'aiki kada ku ba su abinci hatta yan fardu har sai sun darje daga gefen shi har sai sun rabu da shi sun shiri ku sa musu takunkumi ba wani zancen ku yarda da su ba wani zancen tallafi ya dinga zai ke musu daga wajenku sai lokacin da suka shi suka bar ma'aiki alaihi salatu wassalam to amma Allah tabaraka wa ta'ala da ya tashi kunyata su lokacin da zaid ibn arqam ya ji wannan labari ya ji wannan magana daga bakin abdullahi ibn ubay ibn salul sai ya zo ya gaya wa ammansa amman sai je ga wa ma'aike ce to ga abin da waɗannan mutane suke shiryawa ya rasu lallai sun ce yanzu a sa wa waɗanda suke jama'ar ka ce takunkumi duk wani wanda yake zawa gurin ka to kada a siya mashi kada a aura mashi kada a bashi har sai ya ce ya fasa abin da kai kake kai ya fasa musulunci sannan kuma za a dawo da shi a ci gaba da harkoki za Allah ya haka suka haka suka ce ce mashi kwarai ba haka zai dubuna arabin ya gaya ba za a ce a ji a kirawo mashi su aka kirawo su suka rantse da allah suka ce su basu faɗa ba suka ce ai kirkira ake musu to ya yi gama zala ya ga cewa su waɗannan 'yan gari ne kuma ba mutum ɗaya bane ba mutum biyu bane sun zo sun yi ta rantsuwa kan cewa ai ba haka basu faɗi ba haka kawai biya dai ana so ne a haɗa shi da su zala ce to ku tafi kun yi gaskiya sai da wani arkam ya ce ma'aiki alayhi salatu wassalam a lokacin sai ya nuna sun fi ni gaskiya ya ce da na tafi gida na zauna kumya ta hana na in fito amina ya ganni na yi kasage hankali na a tashe ba na cin abinci a cikin jama'a tun na rami ce kawai don ma'aiki ya ba su gaskiya kai bai baka gaskiya ba shi kenan hankalinka ya tashi ya ce to ai yanzu gaba lokacin da na ga irin waɗannan abubuwan ba zan iya bakawa ma'aiki in gaya mashi saboda hallo in na faɗa mishin za su ƙaryata abin da na faɗa kuma ya gaskata su kai da sai Allah ta'ala ya saukar da sura su kutum idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullahi wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun sai zamanto Allah ta'ala yana fallasa asirinsu gashi sun shirya abu a tsakankaninsu wani cikin sahabbai na ma'aiki ya ji ya zo ya faɗi saboda a san zaman da za da su amma sun ce ba haka ba ƙaji aka musu sai allah min faɗi sama isa mawata ya saukar da wahayi ayoyi guda goma sha ɗaya wanda kusan aya guda goma tana magana akan fallasa su ne allah ce humul lazina ya ƙuru na latun alaman inda rasulullahi hatta yan farko ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون سي الله تعالى يفلس كما يفدى أبن دسك يفدى ومن أحسن من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا ai ba wanda ya fi Allah zance mai kyau ba wanda ya fi Allah gaskiyar zance abinda Allah ta'ala ya faɗa ai ba su saba kuma su ce ba haka ba maza Allah ya ce kun faɗa hakan da ku zo kawai yanzu dai in muku addu'a Allah ya gafarta muku abinda kuka faɗa sai suka ce a a ba wannan magana ba za su yi imani ba to daga ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala shi Abdullahi bin Ubay Allah ya amshi ransa a matsayin shi na ɗaya daga cikin manya-manyan munafukai wanda suke shirya matsala ga ma'aiki alayhi salatu wasalam amma duk da haka yadda ma'aiki ya san cewa abdullahi bin ubay makiyi ne nashi na zahiri da baɗini amma duk da haka ma'aiki alayhi salatu wasalam lokacin da ɗansa ya zo ya ce ban yaransu ya nemi ma'aiki ya ba shi tufafinsa ya je ya saka wa mahaifin shi saboda ya ɗan samu rahama rahama abdullahi bin abdullahi bin ubay shi abdullahi bin ubay yana da ɗa musulmi wanda sahabi ne na ma'aiki to lokacin da abdullahi bin ubay ya rasu a lokacin da wannan matsala ta faru lokacin da shi abdullahi bin ubay ya faɗi magana ta rashin kunya ga ma'aiki da musulmai a wannan yaƙi abdullahi bin ubay zawa ya je wajen ma'aiki ya ce ya rasulallahi a bani dama kada kowa cikin musulmai ya kashe mahaifina don kada ma in ga haushin shi idan na tana cewa wane shi ya kashe mahaifina a bani damar ni in je in kashe shi da kaina saboda wannan makirci da yake kullawa cikin musulmai azala ce a ka yi haƙuri kamar mahaifinka a lokacin sai da abdullahi ya je shi ya tsare baban da shi ya ce ko ya janye daga maganar da ya faɗa ta cewa in aka zo madinawa duk wanda yake zuwa wajen ma'aiki alayhi salatu wasalam za a yanke dukkan wani tallafi da yake shigowa ta wannan karkashin ko kuma ya san da za su yi da shi sai da ya janye daga wannan magana tashi dan shi ya san yadda abdullahi ibn ubay yake yake gawa da ma'aiki amma lokacin da ya rasu dan nashi ya zo wajen ma'aiki ya ce ya rasulullahi yanda kake afuwun rahimun mahaifinmu ya rasu ina so ka ba da rigar da ta taba jikinka in je ni in yi wa babana likafani da ita saboda ya samu rahama a wajen Allah fadala afuwar anil jari faqad yatawaqqaf yalinu bi idhnillahi hina wa ya'rif bashirun nadhirun mu'thirun muta'addif lahu ad-dimatu al-hadlam wal 'adn ar-rahab haka mai 20 ne ayi fada wato ma'aiki alaihi salatu wassalam mai rangwame ne ga mai laifi waƙad ya tawaƙaf alhali haƙiƙa ma'aiki alaihi salatu wasalam yana ajewa lamarin mai laifi har Allah ta'ala ya saukar da hukuncinsa shi ke ya ɗauki riga ya bashi ya ce kuma muna neman alfarma rasulallah idan an mai wanka an gama shirya shi ka zo ka mai sallah wadala ce ba damuwa in an gama shirya shi a zo a taɓo na in je in mai sallah ya samu maƙiyi shi to amma saboda ya nuna koyi da abubuwan da Allah ta'ala ya umarce shi da ya yi su a cikin alkur'ani idfa abillati hiya ahsanu sayyi'a ka tunkude mummuna da tadar da ita ce mafi kyawu sai zaman to ma'aiki da aka gama shirya abdullahi muhammad ya zo shi ya zo ya sami shi ce rasulullah an gama shirya shi ce buje a mai sallah umar dan khattab ya janyo ma'aiki ce rasulullah atusalli alaihi wa gana haka rabbuka za ka yi wa wannan tantirin sallah tare da cewa Allah ya hana ka mai sallah ce a umar khuyyirtu fakhtartu zabi Allah ya bani yace istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir lahum sai na zabi in je in nema mai gafara din wanda Allah ya tafiye mai sallah Allah ta'ala sai saukar da wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri lokacin da ma'aiki zai tafiya mai sallah umar fusgo shi ya ciyar sallah ba za a tafi wallahi ka sani makiyinka ne mun sani makiyinmu ne kuma lalataccen ya wanda za mu ji ai mun huta ba za a ce a'a ba zan can nan da ɗansa wanda muke tare da shi a je a cika mai baya umar daga baya ce fa a ji mutumin jura ce ala rasulullah sallallahu alaihi ya ce na yi mamaki yadda na yi taurin rai na je har na fusgo ma'aiki na ce ba za a mai sallah bai ce wallahu rasulu a alam ba tare da cewa Allah da manzo sun fi kowa sanin abin da ya fi zamantowa shi ne daidai kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalam maganin dukkan irin waɗanda suke kulla mai mugun shiri da ya ƙarshe kuma Allah ta'ala ya sa ƴaƴansu suka musulunta za mu ga a makka akwai manyan waɗanda suke makirai ne amma kuma Allah ta'ala ya kaddara suka ƴaƴansu suka zamanto manya-manyan sahabbai na ma'aiki irin muka ɗauka alwalid ibn mujira wanda saifun min suyushin layi aga mujira a alwalid ibn mujira kaga ɗaya ne daga cikin majiya ma'aiki alayhi salatu wassalam ɗaya ne daga cikin wanda sun hana ma'aiki sakata a makka to yana da ɗan khalid Khalid ibn al-Walid wanda Khalid din nan saifun min suyujillahi haka ma yake yake faɗa mai kaga in ka doka ga Ikrima ibn Abi Jahl Abu Jahl babban makiyin ma'aiki ne amma dan sa ya musulunta sai zama Allah ta'ala ya yi mishi maganin matsala din to haka duk tafiya inda ya zama to zaka zama to ka jingina zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to Allah subhanahu wa ta'ala zai maka maganin dukkan wani mai mugun shiri Allah ta'ala shine as-sami'u shine al-alim na'am
صدرته ومن أحسن من الله صدرا ونحن له عابدون sibukatar lahi Allah ta'ala ya ce ku bi addini na Allah ku bi rini na Allah wa man ahsanu min Allah sibukatan ba wanda ya fi Allah subhanahu wa ta'ala kyakkyawar rini wa wani haru lahu amiluna mu masu bauta ne ga Allah ta'ala shi kadai wato za mu ga Allah ta'ala lokacin da ya zamanto yahudu da nasara suna ta cika baki cewa idan aka musu aihuwa kiristoci bayan yaro ya yi sati guda akwai ruwa da suke saka shi a ciki suna nasa shi cikin ruwa ya jima a ciki saboda su tsumama shi ya zamanto kirista ne hakiki ba wai kirista ba wanda yake majazi suna tsuma shi ya ɗauki lokaci bayan an tsuma shi bayan sati da aihuwar shi to idan aka fitar da shi yanzu za su ce to yanzu ya zama to kirista kirista wanda yake san fusa wanda babu shakka akan kasancewar shi kirista ne saboda rina shi da suka yi sun tsumama shi cikin ruwa ya zumu to sai Allah ta'ala ya ce sibgatar lahi malamai sun yi sabani akan sibgatar lahi me yasa ya zama to masubi al-imam al-kisa'i ali ibn hamza al-kisa'i kamar yadda al-imam al-qurtubi cikin al-jami' al-ahkam al-qur'an wato ya kawo yace ya zama to mansubi ne ta hanyar qaddara ittabi'u sibgatan lahi ku bi rini na Allah ku bi addini na Allah yace ko kuma ya zama to mansubi ne alal ighra'i ma'ana ilzamu sibgatan lahi ku yi riko da dalili na Allah da addini da musulunci to kuma Allah ta'ala ya ambaci addini da sibga saboda yanda gurbin addinin din yake bayyana akan musulmi yanda za ga tasirin addini ya bayyana akan musulmi cewa ga musulmi wanda yake nagari za ga cewa maganganun shi maganganu ne masu kyau ayyukan shi ayyuka ne a ban sha'awa mu'amalarsa mu'amala ce mai kyau to sai ya zama to yaro da addini din addinin ya rida shi ya sa shi ya sha bambam da waninsa kamar yadda yanzu tufafi idan aka rina shi in fari ne aka rina shi aka maida shi ja za a ga cewa ba za a ga farin a jikin shi jan za ka gani in aka maida shi tsanwa tsanwan za ka gani in aka maida shi bula bulan za ka gani to addini na musulunci yanda idan mutum ya tsumu cikin addini na musulunci yanda komai nashi suluk nashi shiga tashi yanda addini ya tsara haka zai ba za ga cewa ya yi shigar da addini yake fada da ita ba in ya saka kaya za a ga da kagan shi daga kayan shi za ka ce lalle na musulmi ne halayen shi na musulmai ne maganganun shi na musulmai ne ayyukan shi na musulmai ne mu'amalarsa ta musulmai ce sai ya zama to ya narke cikin addini din shi ne Allah ta'ala ce su bukatar lashi ku lazumci addini na Allah wa man ahsanu min Allah sugatan ba wanda ya fi Allah ta'ala iya rini duk yadda su waɗannan yahudawa da kiristoci za su rina 'ya'yansu akan cewa za su tashi kan yahudanci ko kiristanci yadda Allah ta'ala ya kaddara ne za su tashi su bayi 'ya'yan nasu akan yadda Allah ya kaddara ba yadda su 'ya'yan ba yadda uwayensu suka kuma su ba akwai wanda ba yahude ne mahaifin shi mahaifiyar shi ba yahude ya ce amma kuma shi ya musulunta saboda haka Allah ya tsara tun fil azal za a samu ba yahude da ba yahude ya sahi musulmi wanda dama kuma kowa ana haifar shi ne akan musulunci da ya karshe ne a wani ya koma ba yahude wani ya koma kirista wani ya koma ba majusi kamar yadda hadisin Abu Huraira wanda yana cikin Bukhari da Muslim ya tabbatar da haka to ma'aiki alaihi salatu wassalam Allah tabaraka wa ta'ala ce bai ka faɗa musu su lazumci addini na Allah su yi riko da addini na Allah da hannu biyu kada su yi mai rukon sa kainar kashi dan ba wanda ya fi Allah subhanahu wa ta'ala iya din wa nahnu lahu abiduna mu masu bauta ne ga Allah ta'ala shi kadai ba ma hada bautar wani da shi cikin ayyukanmu na addini ga baki da wannan ayar tana bayyana mana yanda addini na musulunci yake bayyana wato tasirinsa gurbinsa yake bayyana ga dukkan wanda yake musulmi ne na gaskiya kamar da Allah ce sima fi wujuhihim min athari sujud haka nan kuma da sauran alamomi wanda za a gani cewa na musulmi ne to duka duka anan ya kamata a ce mun kwana insha Allah ta'ala a karatu na gaba da mu tashi da kulatu hajjuna na fillahi zuwa karshen safa a gobe insha Allah ta'ala za mu rufe karatu na wannan shekara abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuba harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
alaikum idan mutum ya yi da zakka ya yi da zakka kudi ya samu da kudin shi yana iya gina makaranta ko ko ya gina masallaci ya halitta
a dukiyar zakka ana gina masallaci da ita ko a gina makaranta wannan ita ce tambayar ku ya halatta a gina masallaci da makaranta da dukiyar zakka a matukar cewa an buƙaci hakan din saboda fi sabilillahi ce kamar da Allah subhanahu wata'ala ya ambaci nau'i guda takwas waɗanda suke cikin suke cin zakka cikin ayar da take cewa innamas salabatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi to fi sabilillahi dinnan malamai na fiqhu sun wasa wa fi sabilillahi duk abin da zai zamanto hanya ce wanda take ta Allah subhanahu wataala gina makaranta a gurin da ake buƙatar gina makaranta din kuma shi wannan mutumin da zai gina makaranta ya zamanto ya san cewa wannan haƙƙin Allah ne haƙƙin Allah ne ya fitar daga cikin dukiyar shi dama makaranta ba za a ce ba ta alhajiwa ne alhaji ba shi da makaranta makaranta ta malance kuma shi ba dan yana karantar da abin da ya dace ne a ciki ta zama to ta tashi ake sha tashi amma makaranta addini da ake karantarwa Allah subhanahu wataala ne ruwani wannan haka za mu kalla haka lokacin da za a gina masallaci idan aka fidda dukiya ta zakka misali masallacin unguwa baya buƙatar a sake gina shi saboda ba shi da matsala ta fuskar ruwa baya ruwa ta fuskar shingudin shi baya ba shi da matsalar komai to wannan baya dacewa cikin dukiyar zakka idan alhaji ya fidda ya ware ya ce zai gina masallaci na unguwarsu saboda a wannan lokacin iya ce zai baje shi ya sake gina shi zai yi ne saboda attafahur to in zai saboda attafahur ya yi da dukiyar shi ta kanshi musulmai abin da suke bukata yan unguwa shine a basu abinci a ba su abin da za su sai abinci ba wai a gina musu masallaci da AC ba su shigo suna ta karkarwa suna sallah nutsuwar da aka ce su yi kuma ta tafi ya kamata a ce muna kula da kyau wani lokacin ba kawata masallacin ba sai a kawata masallacin kuma wani kaga ya fasa mazawa sallah in ka tambaye shi dalili ya ce wallahi banti din nan da ake kunnawa ta fi karfin in muka shiga karkarwa miki wanda bai ci abinci ya gama cikin shi ba to yanzu dole ka gani ya rikice to sai zama to a tumanina din da da yake samu in yanzu ya fasa samun ta to irin waɗannan abubuwan ya kamata mu kalla a gina masu ibada a cikin masallaci a gina masu karatu a makaranta kafin a gina makaranta kafin a gina masallaci haka ya kamata mu kalla na'am assalamu alaikum wanda ya sarrafa ta mala idan za a kunna sauran cikin sallah na'am tsakiya ne na kama uku da ina mai kamata haka ne waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa za a fara ne daga tsakiya kamar yadda hadithin da yake cikin sunan abi dawud ya tabbatar ramadana ce wasu sunul imama ku sanya limami a tsakiya wannan waɗansu suna ganin cewa kowane sahu in za a fara za a fara shi ne daga tsakiya in an cika sauko na farko za a fara na biyu za a fara shi daga tsakiya in an cika na biyu za a fara na uku za a fara shi ne daga tsakiya akwai malaman da suke daga wannan wannan fahimta saboda hadisin da yake cikin sunan abi dawud akwai kuma malaman da suke ganin cewa za a fara ne da dama idan sahu na farko ya cika in dai ba sahun farko bane sahu na biyu na uku na hudu na biyar in za a faro shi ne za a faro shi ne daga dama saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗi farala ta sallah a damar limani zala ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala mayamin as-sufuf Allah da mala'ikansa suna yin salati ga dukkan waɗanda suka yi zamantowa a damar sahu a damar sahu na gaba a damar sahu na biyu na uku na hudu na biyar har ya zuwa ƙarshe to sai suka ɗauki kuma ga umumin fadar ma'aiki a fadar na na aisha da ta ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya mutu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'anihi kullihi wanda yana cikin sahihain wanda yana daga cikin ayyuka na alkhairi sau suka ce to za a fara shi daga dama ne in dai ba sahu na farko bane wasu duk imama yana magana akan sahu na farko amma a farawa da dama daga sauku na biyu abinda yake har na gaba za a fara daga dama ne haka waɗansu daga cikin malamai suke da fahimta wallahu ta'ala a'alam
assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya ƙara mana lafiya malam wace irin falala ce ke da mutumin da ya yi ya yi kyamalai ya hana kan shi bacci har rana ta fito ubangiji Allah ya ƙara mana yau mana albarka
ma'aiki alaihi salatu wasalam ya yi magana kan ibadun rahman bayan allah na gari wanda cikin suratu a alfurkan kusan za mu ga cewa tun daga wa ibadun rahman alladhi ne yamshi na al'ardu haunar hali zuwa ula'ika yi ji zaunar gurfata bi masu sabaru wa yi laƙona fi ha ta hiyyatan wasalama kusan aya goma sha biyar daga wa ibadun rahman zuwa ƙarshen aya zuwa ƙarshen sura za mu ga aya sha shida ne saboda wa ibadur rahman tabarakal ladhi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura aya biyu anan kenan za a cire can khalidina fiha kun sace hasanatu mustaqarra wa muqama kenan aya biyu za a cire sai ya zama to aya sha biyar ce to waɗannan ayoyin guda goma sha biyar dukkaninsu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a kan siffofi na ibadun rahman kaga sai ce wallazi na ya biyu tuna da rabbihim sujjadan wa qiyama qiyamul layli tana da mahimmanci a wajen ramadan da kuma cikin ramadan saboda manzo Allah sallama kamar da yake cikin hadisin Abu Umama yana cikin aljami ina Imam Tirmidhi manzo Allah sallama yace alaikum bi qiyamil layl fa'innahu da abu salihi na ƙablaku yawon laili ina umartar ku da ku dinga yi don ita ce al'ada ta mutanen kirki kafin ku wa huwa qurbatun ila rabbikum sannan kuma yana tana ƙara kusanci zuwa ga Allah duk bawon da yake kiyamul laili yana ƙara samun kusanci a wajen Allah wa magfiratun lisayyi'at ba yake alayhi salatu wassalam yace kuma kiyamul laili tana kankarewa miyagun ayyukan da bawa yake aikatawa wa manahatun lil'ithm kuma tana hana bawa ya aikata laifi to mukallati qiyamul layli din yanda take da muhimmanci muhimmancin ta bai kai kai sallar isha'i a cikin lokaci tare da jama'a ba muhimmancin ta bai kai kai sallar asuba a cikin lokaci tare da jama'a ba yanda wani za ga cewa ya dauki awa uku awa hudu yana ta qiyamul layli amma in ya zube sai ga cewa asuba sai karfe bakwai zai bayan rana ta hutu ya yi bai ba Manzara Sassalama ya ce dukkan wanda ya sallar asuba a cikin jama'a za a rubuta mai ladan tamkar ya yi kiyamun laila ta rabin dare. Duk wanda ya sallar isha'i a cikin jama'a za a rubuta mai ladan tamkar ya yi kiyamun laila ta rabin dare. Lokacin da ka yi isha'i da asuba a cikin jama'a za a rubuta maka ladan kiyamun laila na dare ga baki da. Kamar da hadisin Usman ibn Affan Allah ta'ala ya kare yadda da shi wanda yana cikin sayan musulmi ya tabbatar. tana da mahimmanci amma kada yinta ya hana mu mu zo sallar asuba kada yinta ya hana mu kin sallar isha a cikin jama'a sai kuma bayan an yi sallar asubahi a masallaci tare da jama'a mutum ya zauna ya karanta alkur'ani ya yi azkar din da suke azkarun sabahi da sauransu har rana ta fito ya tashi ya salla ta nafila raka'a biyu Zala ce duk wanda ya haka za a rubuta mai ladan tamkar ya yi hajji da umara wanda take cikakkiya ba ma wanda take da matsala ba ko gurguwar hajji ko gurguwar umara hajji da umara cikakkun hajji da umara wanda yana da mahimmanci bayan mutum ya yi sallar asubahi ya yi ƙoƙari ya ɗauki waɗansu lokuta yana ta ayyuka na alkhairi bayan rana ta fito wajen ƙarfe 6:40 ko 6:50 tashi ya sallah ta nafila raka biyu sai kuma ya tafi gida saboda ya dinga komawa gida da ibadar hajji da umara waɗanda suka tafi ibadar hajji da umara za su yi ibada ɗaya ne na Allah shi kuma zai yi ibada da yawa kafin su dawo Allah ta'ala ya samu dace na'am
Malam ke sa wasu wasi cikin sallah wace irin addu'a ce kamata mu ke
abin da yake sa wasu wasi cikin sallah wani lokacin a rafkanar bawa saboda shaidan kamar yadda ma'aiki alayhi salatu wasalam ya faɗa cikin hadithin abu hurera idan nudiya da salati a dubar shaidanu da huduradun hatta la yasma ta'di idan aka yi kiran sallah shaidan yana juyawa da gudu ya tsere ta yadda ba zai ji kiran sallah ba sai ya tafi guri mai nisa yana ta gudu yana ta barkatunsa bayan an gama kiran sallah kuma sai ya dawo masallaci hannu bayan an ya zo masallaci lokacin da za a tada ikama hannu zai tsaye to bayan an gama tada ikama ma'aiki alaihi salatu wasalam ya ce shaidan yana zauwa yana zauwa hatta ya khudura bainal mar'i wa nafsi yayi ta sanya sake-sake tsakankanin mutum da kanshi ya ƙuri uzukur kaza uzukur kaza ibalam ya kuyi ya zukuru ya ce ni ka tafi wani ai ka ce za ka kiraye shi a waya ka kiraye shi ya ce ni wannan salula ta haka ka sa ta sharci inda gaje za ka sa ta sharci da lokacin da kana kafin ka shiga sallah ka mamanta da waɗannan abubuwa ka yi kabbara kenan tun sai ya tuno maka abubuwa kai ashe na ce zan ta gidan wani ta ba ashe na ce zan yi kaza ashe na ce zan yi kaza sai shi kenan kuma ya tawasa da zuciyarka ya tawasa da zuciyarka sai ya rikitar da kai ba za ce hata ya zalla rajul la yadri kam salla daga karshe mutum sai ya zama to ma yana ta ba baraka ana wuce ya shi uku ce ko biyu hudu ce ko uku yana ta ta ba ba to shedan yana da kai hanyoyi da dama na yaudarar mutum yana da hanyoyi da dama na yaudarar mutum abubuwan da kana cikin zaman ka haka kana ta so za ka yi wani abu amma ka amince ba za ka yi shi ba sai ka shiga sallah kawai sai shaidan ya tuna maka shi to ai rigar ta kawai nawa da kace za ka sata a guri ka za ka ajiye ta ya ci shau haka ne kana cikin sallah zai ka ji wani ka ce wani shau ya wani ya ce a sallah ce maka ci daga ƙarshe ka ce wallahi kawai rigar da nake nema ce kusa awa ɗaya yanzu na tana ashe wani ya are ta to lokacin da ya zama mace yana ta irin samun waɗannan abubuwan to ya dinga isti'aza ga neman tsari ga Allah ta'ala ya kare shi daga shaidan kuma kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ga Uthman ibn Abd as kamar yadda yana cikin sayo Muslim lokacin da Uthman ma'aiki alaihi salatu wassalam ya nada shi a matsayin gwamna ya tafi wani gari yana da'awa to sai hankalin shi ya tashi in yana karatu shaidan ya rikita shi in yana sallah shaidan ya rikita shi sai ya tattara kayan shi ya zo wajen ma'aiki ce me ya dawo da kai ya rasulullahi inna shaytana fadila bisa alayya salati wa qira'ati ya rikita mun sallata da karatu na kuma da Allah ce mishi zaka shaytanu yuqalu lahu khanzam ai wannan mai aikin wani shedani ne ana ce mai khanzam cikin shedan ne sunan shi khanzam shine mai wannan aikin da Allah sallama ya kira shi ya ce zo matso sai wanda Allah ya tohi ya shafi kirje shi ya ce je ka kuma ci gaba da aikinka ya ce fa'iza a hasasta hufa ta'awwazu billahi minu wata fil'an ya sarika idan ka ji motsin shi ka ji ya zama ka kana cikin sallah ka ce a'udhu billahi minka a'udhu billahi minka a'udhu billahi minka kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa kuma ga hadisin abu darda wanda shi ma yana cikin sayo muslim wanda ya tabbatar da wata rana ma'aiki yana sallah suka yi artabuwa da shaidan ya yi ta mai magana ce al'anuka bi la'anatin lahi ta hamma yana tsine maka da tsinuwa ta Allah wanda take cikakkiya sai da ya faɗa su uku bai ja da babu shaidan ji madala ce faratu an akhudahu na saurin kama shi in rike shi fa zakartu qawla akhi sulaiman rabbi hawli mulkan la majid ahli min ba'di farada wa khasi'a a wannan hadisin shi kuma yana cikin sahih bukhari da muslim now ina ga anan ya kamata a ce mun kwana karatu na gaba Allah da zai mu dora akan mas'alar ta ta gaba akwai dan uwa wanda yayi magana da su akan tambaya ta wani limami ne ana cikin tarawihi a cikin wata daga cikin raka'o'in aka yi raka ɗaya sai ya zauna ya sallame bayan ya sallame aka tunatar da shi kan cewa raka ɗaya ce aka yi sai daga ƙarshe kuma sai ce to ita aka mai da wata ne raka ɗaya to abin da suka yi ya yi ko bai yi ba abin da ya fi dacewa shine innamul a'malu bin niyyat wannan raka ɗin ba da wuce ba da niyyar wuce aka shige ta ba da ya sallame da aka tunatar da shi zai tashi ne ya karo raka ɗaya idan ya karo raka'a ɗaya sai ya zauna ya sallame sai a yi sujada ba'adi saboda ƙarin da aka yi na zama da sallama da sauransu sai a ci gaba da sallah kuma ya an zo ƙarshe sai a yi wutiri saboda wutiri a shi ake a ƙarshe ija abu a akhir salatukum bi laili wutira hadisin abdullahi dan umar wanda yana cikin sayyid bukhari da muslim na'am ana ya kamata mu kwana abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk